الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد a godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon wato zama domin fara karatu na tarjamar alkur'ani mai girma a cikin littafinmu mai albarka littafin tafsirul jalalain na manya-manyan malamai guda biyu a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon wato hamdala ta malam da ya yi a cikin littafinsa na bismillah
الحمد لله حمدا موافيا لنعمه
مكافئا مكافئا مزيده نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله godiya ta tabbata ga sarki ubangiji subhanahu wa ta'ala muwafiyar lini'amihi sarki ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake mai cikawa ga ni'imominsa wanda yake cikawa ga ni'imominsa ga bayan shi waɗanda suke mishi godiya akan ni'imomi dukkan wanda yake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da Allah ya mishi to Allah ta'ala zai ƙara tabbatar da wannan ni'ima ta shiga shi wannan bawan kuma ya ƙara mashi wata mukafi'an limazidihi sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala mai daidaitawa ne mai sakaitawa ne da ƙari da wannan ni'imar da ya mishi wato dukkan wanda la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid na'am والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده والصلاة والسلام tsira da aminci su ƙara tabbata ala sayyidina muhammadin a bisa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa sahabihi da sahabbai na ma'aiki wa jududihi da kuma randanoni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ne dukkan waɗanda suke taimakawa addini na musulunci ta hanyar bashi kariya da takobi ko ta hanyar bashi kariya da harshe har ya zuwa ranar sakamako.
هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة في تكملة تفسير القرآن الكريم.
شيخ يتي هذا واتو ونن shine ma abin da ma'ana allazi kenan wannan shine abin da hajjatul ragibin wato buƙatar masu kwaɗayi ishtaddat ilaihi ta tsananta zuwa gare shi fi takmilati tafsirul qur'anil karim wato cikin cika tafsiri na alƙur'ani mai girma bayan al'imamul muhalli allah ta'ala ya ji kansa da rahama bayan ya rasu izu talatin ya yi bai gama izu talatin ba shi kenan sai ya zamanto a cikin ɗalibansa da kuma 'yan uwa musulmi kowa yana so a ce an samu wani daga cikin ɗaliban wannan shi al'imamu muhalli an samu wani ya zo ya cike wannan izu talatin in ya karasa don ya zamanto an fitar da tafsiri guda wanda za a tafi a dinga karanta shi to sai ya zamanto buƙatar masu kwaɗayin wannan abin ta tsananta kan wanda suke zauwa su nema daga wajen malaman shi mubashiratan ɗaliban shi mubashiratan kan wanda za su rubuta letir kan wanda za su tarno su al'imamu su yudi wanda shi ma yana daga cikin ɗaliban na malam to dai abin sai ya zamanto an samu ‘yan uwa da yawa wanda suna buƙatar a ce an samu an yi takmila ɗin nan
نعم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد أحمد المحلي الشافعي رحمه الله نعم الذي ألفه وندا ألفه الإمام العلامة الإمام shugaba wanda ake yin koyi da shi cikin ayyuka na alkhairai al'allama wanda yake mai yawan sani al wato malami wanda yake al wanda yake zauwa da dalilai na musulunci akan fuska wanda take ta gaskiya ba tare da ya karkacewa gaskiya ba shine jalaluddin wato ma'abucin daraja da matsayi a cikin addini na musulunci muhammad ibn ahmad al'imamu muhammad dan ahmad al-mahalli wato wanda yake al-mahallatul kubra wato wata madina ce wata birni ce daga cikin birane na egypt an gane ko ash-shafi'i wanda yake ba shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama allazi allafahu wanda shi wannan malamin shi ya rubuta shi
وتسميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء wa tatmimi ma fatahu da kuma cika abin da shi ya kubuce wa shi wannan malami al-Imamu Muhalli min wa huwa min awwali suratul baqara shine tun daga farkon suratul baqara ila akhiril isra'i hal ya zuwa ƙarshen suratul isra shine abin da malam bai yi ba kenan abin da ya shine yayi tun daga bidayatu suratul kahfi hal zuwa minal jinnati wan nas wannan shine abin da yi to bayan ya gama wannan ana shirye-shiryen za a yi nisufi na sama Allah ta'ala sai ya amshi ransa
بتتمة على نم- على نمطه من ذكر الله يفهم به كلام الله تعالى Mm. to shi kenan to da cika shi wannan abin da ya kubuce wa malam bi ta timmatin da cikawa alana maɗuhi a kan tsarin da malam ya bi wajen rubuta littafinsa tafsiri akan yanda shi al'imamul muhalli ya bi na maɗuhi ma'ana ala ɗariƙihi wa usulubihi akan hanyar da ya bi wajen fitar da wato wajen tafsirin ayoyin na alkur'ani da kuma dukkan ayoyi inda suka zo su inda zai yi li'irabi yana li'irabi to shi ma al'imamu suyudi za a ga cewa inda zai zo shi yanda ya yi li'irabi shi malaminsa shi ma haka zai yi li'irabi da sauransu min zikiri ma yufahamu bihi kalamullahi ta'ala ta'ala da shi wal'itimadi ala arjihil aqwal da kuma dogaro akan mafi rinjayen maganganu cikin maganganu na malamai wajen tafsirin aya wato idan ya zo shi zai fassara maka aya zai fassara maka ita ne wato akan ra'ayi wanda shine mafi rinjaye cikin ra'ayyuka na malamai game da abin da ya shafi tafsirin wannan ayar saboda baya so ya koro maka maganganu na malamai har ya zamanto kai almubtadi ka kosa wajen koyon tafsirin alkur'ani mai girma wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi da kuma yin li'irabin abin da ake buƙatuwa zuwa gare shi na li'irabi dukkan gurin da ya dace a ce an mai li'irabi to zai tsaya ya mai li'irabi don ya zamanto ka fahimci ayar akan huskar da ta dace ba tare da ka mata gurguwar fahimta ba وتنبيه على القراءة المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز wa tanbihin alal qira'atil mukhtalifa sannan kuma malam yace zan fadakar akan qira'o'i waɗanda suka sha bambam alqira'atil mukhtalifa wato qira'o'i waɗanda suka sha bambam idan aka zo aya wanda a cikinta akwai wata kalma wanda ake karanta ta da kaza ake karanta ta da kaza yace zan yi tambihi akan haka nan almashuhura kira'o'i waɗanda suke shahararru su ne alkira'atu saba'a zuwa alkira'atul ashira kenan ala wajihin latifin wato akan huska wanda take tattafsa misali kaga yukazzibuna in muka zo yukazzibuna zamu ga yanda yayi bayani a anzartahum zamu ga yanda yayi bayani fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin zamu ga yanda yayi bayani da sauransu wa ta'abirin wajizin da kuma bayani wanda yake mai gamsarwa gwaggwaban bayani na'am
وترك تطويله ذكر أقوال غير مرضية وعالبة محلها كتبه العربية
alhamdulillah yahdikum Allahu wa yuslihu balakum wa tarki tatwil da kuma barin tsawaitawa bi zikri aqwalin da ambatan maganganu na malamai ghairi mardiyya waɗanda suke ba ababen yarda ba a wajen malaman tafsiri dukkan wato maganganun da ya zamanto ba maganganu bane yardaddu a wajen malaman tafsiri wanda suke wato umda ne a tafsiri to bana ambatan shi duk maganar da ya zama to irin su al-imam ibn jarir tabari sun kau da kai sun yi darb da ita sun yi bugo da ita ba su kawo ta cikin littafin su ba ko kuma da suka kata ma sun ce wannan ba magana ba ce wanda take mai kyau yace to ba zan kawo ta ba wa a'ariba da kuma li'irabobi wanda mahalluha kutubul arabiyya bigiran su inda za a same su shine littattafai na larabci na'am والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى في منه وكرمه na'am wallahi as'alun naf'a bihi wato ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da bayin Allah bihi da wannan littafin da zan yi tatimma na shi wannan littafin al-Imam Mahalli da yayi ya amfanar da bayin Allah da shi fi duniya a wannan gida na duniya ya zamanto wannan littafin ya samu karbuwa a hannun bayin Allah musulmai sun yi ta karanta shi a cikin gidajensu a cikin masallatansu a cikin majalis nasu na ilmomi wa ahsanal jazaa alaihi sannan kuma ina roƙon ubangiji ta'ala ya kyautata wato sakamako akan wannan littafin da nayi fil uquba wato a ƙarshe ita ce gobe alkiyama bi mannihi da karami bi mannihi wa karamihi wato ina yin tawassuli bi mannihi da baiwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa karamihi da kuma karamcinsa wato wannan ita ce hamdala da malami a cikin wannan littafin nasa tafsiri kafin ya yi shi wato za mu ga cewa tafsiri da ayyata tafsirul jalalaini kamar na al'imamu suyuɗi ne shi kadai shi kuma rabi ne ya yi malaminsa shi ya yi rabin shi ya zo ya ƙarasa rabi an gane to amma za ga in ka ɗauka tun daga bakara hannasi za ga inda za ka samu ma ka gane cewa wannan littafin ba na malami ɗaya ba ne babu inda za ka samu musamman mu almubtadi'una sai dai can kuma da ya je ƙarshen suratu al-isra din to yayi bayani mai kyau hallo a nan wanda akwai waɗansu gurare wanda shi al-imamu suyudi ya saba wa malam da ba su wuce kirge ba wanda yayi bayani a gurin shi ma na'am
بسم الله الرحمن الرحيم mm. sai fatiha na'am الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
na'am suratul fatiha wato wannan malam ya bude da suratul fatiha a nan muna mu kenan makkiya suratul fatiha an saukar da ita kafin a yi hijira idan aka ce makkiya ma nazala qablal hijira shine dukkan abin da ya sauko kafin hijira sawa'an a garin makka ne aka saukar da shi ko a wajen makka ne ko a cikin kogo ne ko a wani gari ne in dai kafin a yi hijira aka saukar da shi ana ce da shi makkiya abinda aka saukar da shi a madina ko ba a madina ba in dai bayan an yi hijira ne ana ce da shi madani sabu ayatin bil basmala in kanat minha sabu ayatin to suratul fatiha ayoyi guda bakwai ce bil basmalati da basmala in kanat minha idan basmala tana ɗaya daga cikin ayoyi na fatiha guda bakwai kenan idan mun sa lissafin cewa bismillah tana cikin ayoyi na fatiha wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha to ayat ta bakwai ta ƙarshe ita ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin yawwa wa in lam takun minha idan kuma basmala bata kasance ba daga cikin ayoyi na Fatiha bata ɗaya daga cikin ayoyi na Fatiha fasabi'atu sabi'a ta bakwai din ayar ta bakwai ita ce ghairil maghdubi ila akhiriha wato ghairil maghdubi kenan a nan sabani ne na malamai waɗansu suna ganin cewa bismillah tana ɗaya daga cikin ayoyi na Fatiha waɗansu kuma suna ganin cewa bata ɗaya daga cikin ayoyi na Fatiha kamar yadda a cikin ƙurra'u akwai waɗanda suke lissafa ta cewa aya ce daga cikin ayoyi na fatiha akwai kuma wanda ba sa lissafa ta haka daga cikin malaman mazahib akwai waɗanda suke lissafa ta aya ce daga cikin ayoyi na fatiha akwai kuma waɗanda ba sa lissafa ta daga cewa aya ce daga cikin ayoyi na fatiha wa yuqaddaru fi awwaliha malam yace ana kaddarawa a farkon wannan sura din qulu wato ku ce alhamdulillah liyakuna ma qabla iyyaka na'budu saboda abin da yake kafin iyyaka na'budu ya kasance munasiban lahu ya dace da abin bi kauni hamin maqulil ibadi saboda kasancewarta tana daga wato fadar bayi magana ce ta bayin Allah qulu alhamdulillahi rabbil alamin wa qulu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiriha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah jumla khabariya wannan jumla ce wanda take khabariya wato labari ne ake badawa godiya ta tabbata ga sarki Allah ba jumla bace wanda take insha'iya usida sana'u biha ala Allah usida sana'u wato an yi nufin yabo da kirari biha da wannan jumla ta alhamdulillahi alallahi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi matmuniha da abin da ta kunsa. Min annahu ta'ala na cewa haƙiƙa Ubangiji maɗaukakin sarki malikul li jami'il hamd wato mamallaki ne ga dukkan yabo ga baki ɗayan shi min alhalki daga wajen bayansa daga wajen talikai. Au mustahiqul li an ya hamaduhu ko kuma Allah ta'ala ya cancanci bayan shi su yabe shi. wallahu alamun alal ma'budi bi haqqin shi kuma Allahu da yace alhamdulillahi to Allahu din na alamun alami ne fitaccen suna ne alal ma'budi bi haqqin akan sarkin da ake bautawa saboda shine dace da abotawa din shine Allah ta'ala kenan rabbil alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ubangijin talikai ai maliki jami'il khalq wato mamallakin dukkan talikai minal insi wal jinni wal mala'ika wad dawabi wa ghairihim na mutane da aljannu da mala'ikai da dabbobi da sauransu wa kullum minha kowane ɗaya daga cikin waɗannan mutane da aljannu da mala'ikai da dabbobi yutlaqu alaihi alamun ana saka suna na alam akan shi dan adam zaka ce da shi alam aljani za ka ce da shi alam mala'ikai za ka ce da su alam dabbobi za ka ce da su alam yuqalu alamul ins ana cewa alamul ins talikai na mutane wa alamul jinni da talikai na aljannu wa alamul mala'ika da talikai na mala'ikai wa alamul dawabi da talikai na dabbobi ila ghairi zalika ya zuwa wani wannan wa gulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nun ulul ilmi wa gulliba ulul ilmi an rinjayar da ma'abuta ilimi ala ghairihim akan waɗansunsu fi jam'ihi cikin jam'i da aka yi wa al'alam da aka mai jam'i bil ya'i wa nun da ya da nu'ara aka mai jam'i na al-muzakkar salim kaga rabbil alamin ba ce ba wato rabbil alamin ba a yi ba jam'in sa irin ko jam'i wanda yake ba na wannan ba ko a ce rabbil awalam aka ce alamina to sai zamanto ai jam'i na al-muzakkar salim ko alamina saboda yana buƙa ya zamanto mudafun ilayhi ne to sai zamanto an yi shi da ya ko alamuna wa ma yaqiluha illa alimuna yawwala wa huwa to shi wannan al'alam masu wallah min al'alamati an ciro shi ne daga al'alama li'annahu alamatun alamu jidihi saboda shi al'alam alama ce akan wanda ya samar da shi saboda ba shi ya samar da kanshi ba kaga mutum alama ce akan cewa akwai wanda ya samar da shi gida kamar yadda akwai alama akwai wanda ya gina shi ko sama alama ce akan wanda ya samar da ita saboda ba ita ta samar da kanta ba ar-rahmanir rahim ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ar-rahman shine ma'abucin rahama wanda ta shafi muminai ta shafi kafirai a wannan gida na duniya wahiya iradatul khair aizir rahama ma'abucin rahama wahiya iradatul khair li ahlihi shine nufin alkhairi ga ma'abucin alkhairi din Ar-Rahim Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai jin kan bayin shi waɗanda suke muminai a gobe kiyama. Maliki yaumiddin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mamallakin ranar sakamako, ayil jaza'i wato shine yaumil jaza'i kenan ranar sakamako yauma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Wa huwa yaumul qiyamah wato yawmuddin shine ranar alkiyama wa khussa bizikri wato an keɓance shi da ambato li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala saboda ba wani mulki wanda yake mabayyani a wannan rana ga kowa daga cikin bayin Allah face dai ga Allah subhanahu wa ta'ala mulki na Allah ne shi kaɗai a wannan rana bi dalili saboda dalilin ayar da take cikin suratu suratu ghafir ko liman mulku al-yawm al-mulku al-yawm mulki na wannan rana liman nawa ne ne dan su ce lillahi al-wahidul qahhar zati subhanahu wa ta'ala zai amsa wa kanshi ya ce mulki na wannan rana na Allah ne daya dayan sarki wanda yake mai rinjaye a cikin mulkinsa wa man qara'a maliki to dukkan wanda ya karanta maliki wato dayin bi isbatil alif kenan kamar yadda Hafs ibn Asim wato ya Hafs an Asim kenan Hafs an Asim riwayan Hafs an Asim da kuma kira'al Kisa'i wato sun karanta Maliki wa Maliki yawmiddin rawihi Nasiru wa inda sirata wa zirata liqumbula to fa ma'anahu ma'anarsa shine malikul amri mamallakin al'amari gabaki ɗayan shi fi yawmil qiyamati a ranar tashin alkiyama shine Allah subhanahu wataala maliku yaw maliki yawmiddin wato Allah ta'ala shine mamallakin al'amari ga baki ɗayan shi a ranar alkiyama ai huwa shi Allah ta'ala huwa mawsufun bidhalika da'iman Allah ta'ala shi abun siffantawa ne da hakan din tuttul a kowane lokaci ka ghafiriz zambi kamar ghafiriz zambi Allah ta'ala shi ne wanda yake mai gafarta laifin da bayan shi suka aikata a kowane lokaci idan bawa ya tuba Allah ta'ala zai gafarta mishi fasahha wuqu'uhu sifatan li ma'rifa wato ya inganta wuqu'uhu afkuwarsa shi wannan maliki yawmiddin ya zamanto sifa ce na ma'arifa wanda yake sananne kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu gare ka muke bauta ya Ubangiji wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimako a wajenka, aina khussuka bil ibada muna keɓantarka da ibada min tauhidin na kaɗaita ka da bauta wa ghairihi da waninsa wa na ɗulubul ma'unata alal ibada wa ghairiha, sannan kuma muna neman agajinka akan bauta maka da watatta. Ihdina siratal mustaqim ya Ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙi, ai, arshidina ilaihi ka shiryar da mu zuwa ga tafarki miƙaƙƙi, wa yubdalu minhu ana musanyawa daga ihdina siratal mustaqim daga as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ma'ana ihdina siratal ladhina an'amta alaihim ka shiryar da mu tafarkin bayin da kai ni'ima akan su bil hidayati kai ni'ima akan su bil hidayati da shiriya wa yubdalu min allazina bisilatihi to ana musanyawa da kuma allazina an'amta alaihim bisilatihi tare da silatul mawsul nata ita ce an'amta alaihim ghairil maghdubi ma'ana ihdina siratal mustaqima sirata ghairil maghdubi alaihim tafarkin waɗansu wanda kai hushi a kansu wa humul yahudu sune yahudawa wala ghairi dallina hakanan kuma ba tafarkin waɗanda suke batattu ba su ne kiristoci an gane ko al-yahudu su ne al-maghdubi alaihim ad-dalluna ka su ne waɗanda suke kiristoci wa nuktatul badal wato amfanin wannan musanyan duka da aka yi siratal ladina da aka ce badal ne na ihdina as-siratal mustaqim da kuma ghairil maghdubi aka ce shi ma badal ne na alladina an'amta alaihim ifada ta fa'idantar da cewa annal muhtadin haƙiƙa shiryayyu laisu yahuda wala nasara ba su bane yahudawa ba su bane kiristoci wallahu a'lamu bis-sawab Allah ta'ala shine mafi sani dangane da abin da ya shafi daidai wa ilaihil marji makoma zuwa gare shi take wal ma'ab da kuma dai makoma wa sallallahu wa sallama tasliman kathira Allah ta'ala ya daɗa tsira da aminci mai yawa ala sayyidina Muhammadin a bisa shugabanmu annabi Muhammad wa ala alihi sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alayen shi wa sahbihi da sahabban shi da'iman abadan tuttur kuma hal abada wa hasbunallahu wa ni'mal wakil mai isar mu shine ubangiji ta'ala madalla da abun dogaro idan ya zamanto shine Allah wala haula babu juyawa daga saban Allah wala quwwata babu ƙarfi akan yi wa Allah ta'ala biyayya illa billahi face sai da agazawa ta ubangiji al'aliyu wanda yake madaukakin sarki al'azimi wanda yake mai girma sai mu kwana ana alhamdulillahi wa bihadha alqadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik